أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله lalle godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shirye da shi babu mai fatar da shi kuma wanda Allah ya fatar da shi babu mai shirye da shi ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne yau muna ashirin da tara ga watan jumada una hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu jiya na bar abuja zuwa nan jihar zamfara don isar da sabon shugaban kasa muhammadu buhari hafizahullahu ta'ala zuwa ga dan uwanmu kuma amini aboki gwamna na wannan jiha ta zamfara mai albarka dr bello muhammad matawande na gayyatar shugaban kasa don ya zama special guest of honor na closing ceremony na musabaka na buhari da ake ana abin da na faɗa na zo gwamna ya gayyace damar a matsayin bako mai jawabi a wurin sai kuma shugaban kasa ya turo mun sako da umarnin cewa na zo na wakilce shi to kamar da na faɗa cewa sawun giwa an ce ya taka na rakumi to a nan sawun shugaban kasa ya taka na isa ke nan to za ka a nan zuwa na babban abu don isar da sako ne na mai girma shugaban kasa a fi da Allah ta'ala sannan da safe mun gabatar da wa'azi da juma'a a wurin babban limamin mu kuma ɗaya daga cikin yan uwa masu da'awa fadilatu shehu muhammad kabir waru ya buƙaci cewa sai na zo nan da ya kuma duk da ba wannan tsarin a gaba gare ni amma shi gwamna kuma sai aka ce ai ya amsa cewa zan zo nan da ya kuma da to tun da aka ce gwamna ya amsa zan zo to ai kaga magana ta kare tun da a jihar sa muke insha Allah ya sa muka tafi tare da shi gwamna tare da kuma aminin su aminin gwamna na marani daga jamhuriyar ta nijiya a gwamnan ya mai da ke so cewa to marani ita ce kusa da gonan katsina sai ta dauke hankali na gwamna na ya mai na jamhuriyar nijiya wanda shi ma ya zo ne saboda musabaka ta kohani da za ka yi wa excellency muna maraba da zuwanka yadda ka zo lafiya muna roƙon allah ta'ala ya mai da kai gida lafiya kuma wannan zumunci da aka yi aka taso takanas ya mai har zuwa najeriya jihar zamfara don yi wa ƙorani hidima da kuma karrama ƙorani muna godiya muna roƙon allah ya karrama ka gobe kiyama haka daidai din ka inda kai allah ta'ala ya karba ya dinka maka lada ninkin ba ninki inda ka kuskure muna roƙon allah ya yafe maka da mu gaba ki ɗaya mu idan zan tuna shekara goma sha uku da suka wuce na hau kan wannan mimbari na yi kurban juma'a akwai mai tuna haka shekara goma sha kuwa zai tuna magunin da zai magana a kansa a nan akwai wanda zai tuna na e na yi magana a kan haƙuri tabbas allah ya maka albarka haƙuri na daga cin abubuwan da zai magana a kansu sai kuma mai an manta ko allah ya rufa mana asiri ina aiki da wannan dama a matsayin huduma na juma'a ya tunatar da mu akan wasu sakonni muhimmai na ƙorani ƙorani allah ta'ala ya saukar da shi ne kamar yadda ya bayyana mada don ya shirya mu zuwa ga hanya madaidaiciya kamar yadda ya cikin su shira aya ta tara an ba mu ƙorani don ya zama shirya ne gare mu ya ɗauke mu zuwa ga tsira da nasara duniya da lahira sannan ya kare mu daga halaka duniya da lahira ƙur'ani ya umarci mu da kar mu zama mutanen da ba sa tadabburi ba sa wa'astuwa ba sa fa'idantuwa da sakon da ƙur'ani yake koya Allah ta'ala ya ce afala ya tadabbaru nan ƙur'ani am ala qulubin atfaluha wannan cikin surat Muhammad aya ta 24 Allah ya ce mutane ba za su yi tadabburi ba ba za su karanta ƙur'ani a yanzu su gane me yake karantar da su ba mutane ba za su wa'asu da ƙur'ani ba allah ya ce ko akwai kwaduna ne a kan zukatansu da aka kulle wanda ba sa fahimtar da Qur'ani yake gaya musu wanda ba sa fahimtar menene mafita daga abin da ya dame su a rayuwa daga cikin abin da Qur'ani yake karantar da mu yakan akaito mana rayuwar wasu mutane ya ce kar mu zama irin su ya siffata mana siffarsu ya ce mu yi ƙoƙarin nisantar su a wani lokaci saboda rashin tadabburi da fahimtar Qur'ani idan ka duba rayuwar mu sai ka ɗauka kamar muna kwaikwayon jama'ar da Allah ya ce kada mu zama irin su min babin misal Qur'ani Allah ta'ala ya ce mana innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa qima annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون wannan zai zama cikin suratul yunus aya ta bakwai da kuma aya ta takwas Allah ya bayyana mana wasu jama'a da yace kada mu zama irin su yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle ne waɗanda ba sa shirin gamuwa da mu gobe kiyama ayyukan su bai yi kama da na jama'ar da suke tsammanin gamuwa da Allah ba na biyu yace wa rabu bil hayati dunya kuma suka yarda da rayuwar duniya ya zama gaba ɗaya ba sa tunanin lahira duniya da ita suka yadda kamar daga nan wurin rayuwar ta kare na uku ya ce wata ma'annu bi'a suka kuma nutsu da duniya da sun nutsu da ita ba sa tunanin komai sai duniya duk da barbarin su ya kare a kan duniya Allah ya ce su ne waɗanda suka gafara daga ayoyinmu duk yadda muke cewa su yi takatsan da rayuwa muke cewa su yi takatsan da rayuwar duniya muke cewa su yi takatsan da halaka Allah ya ce ba su wasuwa wani kama a bakunan na ya ce masu wannan siffa makoma su wuce ne gobe kiyama saboda mai saboda abin da suke aikata don Allah duba siffofin nan guda uku ka kwatanta da rayuwar mu musulmai yau a duniya a gaya muke innal ladina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa tanadi don gamuwa da mu mutane nawa ne za ka ga aikin su kai da cewa suna tanadin gamuwa ga Allah yau ne ne gamuwa ga Allah nan fa yana iya faruwa yau saboda kullum ma ta kamar kiyamar kuma kana barin duniyar nan daga nan kiyamar mutum ta fara rasu wannan duk cikin mu nan duk kasar mu nan babu wanda ke inkarin zai bar duniya shi yasa qur'ani in ya zo maganar ya ce maka za a mutu bai cika rantsuwa ba saboda me saboda ita mutuwa yaqini ne ba bukatar sai an maka rantsuwa saboda in ka ga mutum kace ina babanka gashi nan ina kakanka gashi nan ina kakan babanka gashi nan ina kakan kakanka gashi nan to akwai rinda ta wanda za a samu baya cikin su ko dai kakan kakan kakan da suka samu wani baya da to a cikin magabatan ka akwai wanda in karfi ne ya fi ka in rufin asiri ne ya fi ka a cikin wanda suka rayu a kasar ka ko a duniya ko wanda in dukiya ne sun fi ka idan dabara ne sun fi ka in matsayi ne sun fi ne sun fi ka amma duk da haka sun tafi a shi kenan ba sai an rufe mana ba idan tsoron Allah da bin Allah yana hana mutuwa ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kafirci na hana mutuwa mutuwa ina fir'auna da idan yana bacci a gidansa sojan da ke gadinsa alif alif wa bi atai alif iya da sojan mutum biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ke gadinsa yana bacci biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ya koma zuwa ga Allah kuma shi saboda mulki cewa yake in akwai wani Allah ma ni ne ogansa shi Allah na su karamin Allah idan dukiya na hana mutuwa ina karuna shi ba kudi yake ajewa a banki ba banki ma gaba ɗaya nasa gaba ɗaya bankin da ke exist ma ko ina bai da aiki sai kawai handilin dukiyar karuna amma yau ina yake ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wata ni'ima ko wani kafirci da wani zai a duniya face akwai wanda ya fi shi da ita ya koma zuwa ga babu wata biyayya ga Allah da zai yi ko kai ko mu yi face a wanda suka fi su koma ga Allah yau ba duk duniya babu sahabbai sun kare annabi sallallahu ya koma zuwa ga Allah tabi'ai sun kare atba'u tabi'in sun kare sune al-qurun al-mufaddala zamanin da a duniya ba ai mai nagarta ne su ba sun koma zuwa ga Allah yau barin ke yan halitta a duniya ba sama da shekara 1400 ya koma ga Allah me wannan ke bayyana mana duniyar nan ko min bi Allah ko ba mu ba mun yi abin da nace ko ba mu ba akwai ran da za ta kare to ba wai mutuwar ake jiye ma kadai ba a'a qur'ani sakonsa shine bayan mutuwa ta akwai wata rayuwa rayuwa ita ce ta lafiya kuma a wannan wurin aikin mutum da ya kwatanta gami da rahamar Allah ke sa mutum ya tsire shi da Allah yau ka duba babu wani irin nau'in sabon Allah da ake yi ko wata al'umma ce a duniya dalilin wannan Allah ya halakar da kafa ta a cikin al'umman nan ana aikata shi misalai kawai zan ba ku. mutanen annabi salih me suka yi taguwa kawai suka soke dabba ce akan dabba suka soke akan wanda Allah ya halakar da su to yau ba fa dabba ba jinin dan adam ma ya zama wasa a wajen wasu mutane marasa imani mutane su shiga gida ko su shiga kauye a kashe mutum ɗari ɗari amma akan dabba kwaya ɗaya Allah ya halakar da wata al'umma mutanen annabi shu'aibu ba kawai mugu suka tauye akan tauye mugu Allah ya halakar da su yau a aiki ofisa ko wanda yake tauye mugu wani ma baya zuwa aikin sai karshen wata ya ci albashi wanda ke kasuwa kwanan da zai auna idan zai saya daban wanda zai sayar maka daban ka je wajen ɗan kasuwa ka ce me gaskiyan wannan kayan ya ce maka dubu ɗaya gaskiyan kenan ne wallahi shi ne in za ka ce dawo so allaji ka ce gaskiya ce to gaskiya guda ɗaya ce wato wai gaskiyar ma yanzu ba guda ɗaya bane kala kala ce akan wannan Allah ya halakar da su akan iya kadai wannan laifin da suka yi dalilin wannan ne mutanen annabi luwadi suka yi Allah ya halakar da su luwadi amma yanzu menene ba a yi akan luwadin wasu ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa irin azabar da Allah ya musu mala'iku suka ce ba su taba ganin irin nan ba yace dalilin wannan yasa ko a yau a duniyar ana luwadi ko mutum da yake yi mala'iku suna guduwa daga duniyar nan su koma can sama su guya wai me saboda suna tsoron kada irin abin da Allah ya wuta na annabi ruhu a kara yin sa a duniya dan idan su ya gani ko ba sa fata ku kara gani irin wannan duk fa girman mala'iku suna tsoron su ga wannan duk waɗannan ne kuka gaba su da yansu akwai wanda a yau ba a yin sa mu ba ba wai muna yin laifi ɗaya ba ne a'a duk abin da suka yi Allah ya harakar da su ana yin su a cikin al'umma a yau baya ga wannan aka kara laifukan da a zatonmu ne da karatun da muke ko ƙur'ani bai haka ito mana wata al'umma da duniya ta taɓa yi ba mutum ya ɗauki ɗan adam ya yanka shi ya cire gaban jikinsa ya je ya sayar a bashi kuɗi kuma ya dawo gida wai ya ci wannan kuɗin a kasar nan an samu mutumin da ya kai shekara ashirin uwar da ya haita haife shi ya dauke ta ya sai da ita kuma ba da ranta ba sanda ya yanka ta ya cire kan ta baya saboda za a yi sihiri an ce sihirin sai ga mutumin da ya yanka uwarsa da kansa za a yi sihirin kuma shi ya amince uwar da ta haife shi ba uwar da ta haife shi uwa fa ƙur'ani ya babu labarin an taɓa yin wannan laifi mutum ya ɗauki uwa ya yanka wanda ta haife shi a yanzu fa ba luwaɗi kaɗai ake yi ba ba muna zamanin da a wasu ƙasashen duniya namiji ya auri namiji ma halal ne su waɗancan ba su yi da awar halal ba ne ba mu ba yanzu halattarwa ake yi shi namiji ya auri namiji wai sunansa haku ne a duniya wai mace na da ikon ita mace za ta aura ita ce matarta kuma an amince kuma an halattar hatsarin halattarwar da ya fi hatsarin laifin kuma an halattar waɗanda kawai ɗin misalai ne kaɗa da suke bayyana mana siffar da Allah ya ce kada a aikata ita ake shiga innan lalzina ayar zunar ƙa'ala wa rabu bil hayati duniya wa bima an dubiha wallazina hum an ayatina ghafilun sun nutsu da rayuwar duniya sun amince da ita sun yadda da ita ba sa tunanin ma za a tashe su masu irin waɗannan siffofi mutum ya ɗauki uwa ya sayar ko ya halattar da duwani ko ya halattar da auren jinsi ɗaya don Allah ina yarda da cewa ya amince mu duk yana da masa misali mutumin da zai ɗauki yaro ƙarami yaro yaro maraya maraya babu uba da annabi ya ce shafa kansa kaɗai yana ƙara imani kawai ka ga maraya ka shafa kansa yana kara maka imani shi ba kan maraya ya dauka ba zuwa ne ya yanka shi ya cire al'aurarsa ya cire kunnensa ya cire harshensa ya cire idonsa ya cire hantarsa ya cire kodarsa ya bayar don a bashi duniya innal ladina la yarjuna liqa'ada wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha sun yadda da ita rayuwa duniya nan ba za mu tabbata ba akwai lokacin da za ta kare yadda muka zo daidai haka ake kare ba population din duniya a shekara ta 1805 kamar shekara 200 ne kai da kuce shi ne shi population duniya ya malaka biliyan ɗaya a duniya gaba ɗaya tun da aka yi duniya bisa ga abin da aka samu a rubuce da kuma tarihi ya tabbata abin da ba a rubuta ba wallahu a'lam yau a duniya biyar sha biyar ga watan nuwamba na shekarar nan da ta wuce da muke cikin ta wannan shekarar wata ɗaya da ya wuce da ɗanka duniya population ya kai 8 billion bai taɓa kaiwa 8 billion ba sai a wannan karo a 1960 duk population duniya was 3 billion daga 1960 zuwa yanzu an samu ƙarin 5 billion mutum biliyan da su amma bisa ga binciken united nations adadin jama'ar da aka suka mutu daga farkon duniya zuwa yanzu mutum biliyan 109 amma wanda muke duniyar mutum biliyan 9 amma wanda suka koma da allah biliyan 109 ai kai ka san adadin ba wasa ba kuma lahirar nan da aka ce mu rika jin tsoron ta ba a cikin rayuwar nan da muke ciki akwai masu karfi sun tafi babu wanda ya je lahira dan da karfi ya dawo akwai masu kudi da suka tafi babu wanda ya je lahira ya bada kudi ya dawo wanda ya fara kirkiro telefon ya tafi wanda ya fara kirkiro telegraph ya tafi har yau a cikin su babu wanda ya je lahira ya bugo telefon duniya wanda suka kirkiro duk technology na farko suna kasa babu wanda ya je cikin wata dabara ya turo ko sako duniya ya gaya mana mutum biliyan 109 sun tafi kowa shi kada sama ga babbar babu wanda duk cikin wannan adadin ya je aka yi bala'i da shi ya dawo babu ko daya kuma kai kai zata za ka ji a ragar mata ko na yi zaton zan ji a ragar ni Allah ba zai ragar mutum ba aikin da mutum ya kwatanta shi zai karfi shi abin da shari'a take da nuna da shi shine biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bin dokokin Allah sau da kasa in yace mu yi mu in yace mu bari mu bari duba wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal shi ne sahabin da manzon Allah ya ce a'lam ummati bil halal wal haram radiyallahu anhu a duk cikin al'umman nan babu wanda ya kai sanin halal da haram annabi ya ce masa ya mu'adh ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan wannan hadisi ya cikin musnad da imam Ahmad mujalladi na biyar namba na 266 manzo Allah sai ya da abin Mustafa ka gari ce ya Mu'adh ya kai Mu'adh ittaqillaha haythu ma kunt ka zama mai taqwa a duk inda kake duk inda kake whenever and wherever ya dauki zarfin zaman da zarfin maka awan ka 24 duk kwanakin ka na duniya a ko ina ka samu kanka a kowace kasa ce a duniya ittaqillaha ka bi dokokin Allah in yace kai kai in yace ka bari ka bari wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha ka riga bibiyan kurakuranka da yawaita ayyukan alkhairi a bayan su zai goge kurakuran sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala wacce take mai kyau muhammad shahid na farko ittaqillaha haythu ma wannan kalma tsadarta ya kai a rubuta ta da tawadar zinare ittaqillaha haythu ma duk inda kake kai takawa ka zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah duk abin da ya ce ka yi ka yi ka bari ka bari wallahi abin wannan shi ne ribar duniya da rayuwa shaikhul islam rahmatullahi alaihi ya ce dukkan qur'ani da hadisi da yake karantawa bai ga wata kalma daya da Allah ya hada dukkan alkhairan duniya da dukkan alkhairan lahira a jikinta ba kamar kalma ta takawa shine takwalla duk alkhairan duniya da dan adam ke nema da duk alkhairan lahira babu wata kalma ɗaya a duniya da Allah ya nuna in ka mallake ta zaka samu duk abin da kake nema a duniya kuma duk abin da kake nema a lahira Allah bai baka wannan yasa idan mutum na karanta Qur'ani zai ga kalma ta takawa ko a matsayin fi'ili ko a matsayin ismi Allah ya kira ta a wuri ɗaya guda 258 258 Allah yana maimaita mana mukula mukula da ita wani wuri ya umurce mu wani wuri ya bayyana cewa in mun yi ta mun tsira duniya da lahira dukkan nasara da muke nema a duniya da dukkan falala da muke nema da duk abin da ya dame mu wallahi na wannan kalma dai tana da maganin sa a duniya tana da maganin sa a lahira bari na ba da ɗan misalai kaɗan da ƙwarari na farko idan ilimi kake nema Allah ya ba mu alaƙa tsakanin neman ilimi da takawa masu takawa Allah yana ba su Allah ta'ala a cikin ƙarshen aya mafi tsawo a Qur'ani ayatul day ƙarshen ta yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah idan kun yi tagawa Allah zai ilmantar da ku aya ta 282 daidai ƙarshen ta in kun yi tagawa Allah zai ba ku ilimi ka duba magabatan mu kaga ilimin da suka yi ka gane cewa takawa ce ta basu bisa ga zaton alkhairi da mutum duba irin rayuwar imamu shafi da imamullah dukkan abin da ya dauka ya gani sauƙi da idansa ya haddace shi ko mene ne dauka ya gani yana kallo ya haddace shi bai da bukatun ya fara mai ta gani kana gaya musu magana a kunne kunnen suna ji irin su mujahid bin jabal irin su qatada bin bi'ama bin qatada mutum ya zauna makaho ne amma idan ya zauna ya buɗe kunne ka karanta masa hadisai guda dubu ne duka ya haddace su daga jinsu baya bukatar maimaici zai haddace me dalili wattakun laha wa yi halin hukumar ilimin sahabbai din ka duba ta gaba ta baya so da haka ilimi muke nema na addini ko na zamani wallahi alim ba su abin da ya ta Allah ya saboda ya mutu ilimi ya fahimce shi da sauki ya kiyaye bai manta ba kamar cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ya zama duk abin da ya ce kai kana kokarin yi kuma abin da ya ce ka bari kana kokarin bari alamar cewa kana da takawa kuma gaba na kyau shine kullum a rayuwar kai zama jiyanka ya fi shekaran jiyanka kusanci da Allah jiyanka ya fi shekaran jiyanka alaƙa ka mai kyau da Allah ya zama yau ɗinka ta fi jiyanka kyau a wurin Allah kuma ya zama kusancinka ga Allah yau ya fi jiya sannan kuma kana tare da goben ka dole tafi yau ɗinka sannan jibin ka tafi goben ka wannan ta ce siffar musulmin da lalle zai yi nasara duniya da lafiya amma ran da aka yi waye gari kwanakin mu na karewa amma alakar mu da Allah tana kazanta tana munana to kuma an shiga don haka wattaqullaha wa yu'allimukumullah misali na biyu duk abin da ya dame ka a rayuwar duniya in kana neman mafita waye ke bada mafita Allah Allah ya kunna alaka wajen bada mafita da takawa da ya ce wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja karshen aya ta biyu a cikin suratul talaq wanda ya takawa Allah zai ba shi mafita a duk abin da ya dace mai takawa matsala ba ta zuwa masa face Allah ta'ala ba shi mafita a cikin wannan matsala na uku arziki arziki da ake nema Allah ta'ala bayyana takawa na ba da arziki da aya ta uku a talaka ce sai ce min wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah yana azurta shi ta inda baya zato ba inda kake zato ba kofar da baka zato sai Allah ya baka arziki ba ma da kake tsammani ba in kana tsammani a kasuwar da zaka samu ko a gonarka ko a wurin sana'arka sai Allah ya baka arzikin ta in hanyar da baka zato ko baka lissafi na hudu ya ce duk mutumin da ke bukata Allah ya sauƙi masa rayuwa ba fa abin da ke da daɗi a duniyar da sauƙin rayuwa ita ma ta kawali idan ka duba ƙarshen aya ta hudu mai ce mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya takawa dukkan al'amarin sa Allah zai sauƙi masa abin da yake bukata sai zo mai sauƙi a gare ka hankalin mutane yana tashi kan al'amari kai wala hankalin ka bai tashi ba kuma sai Allah ya san wanda yadda ba ka zato sai ka yi nasara cikin duk abin da ba ka a gaba na biyar idan muna bukatar in mun yi aiki Allah ya karba ya girma balada in mun yi kuskure ya fi takawa ne wa man yattaqillaha yukaffir an sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra wannan kuma ita ce karshen aya ta biyar ta sura zara duk wanda ya takawa Allah zai girma baladarsa sai kai aiki dan karami dalilin wannan sai Allah ya baka aljanna mun gani mace ce mai bai samu Allah karuwanci da ke amma da ta yi muwafaka ta yi takawa a daidai lokacin da tausayi ta shayar da kare annabi ya ce dalilin wannan Allah ya gode mace ba ta aljanna wata kuma mai imani da Allah ta zalunci kuriya ta daure da ta'ada ta abinci bata ba ta bata bari ta ne ba ba dalilin kuriya annabi ya ce tana wuta ka duba addinin mu na jin akan kare an ji aljanna duba dai kare kuma akan kudi a wuta musulmi na kwarai baya rena girman aiki da alkhairi idan yana yi na shida ga daga cin abin da ke damun iyaye shine zuriyar mutum in baya nan iya da yara kanana yayi zai da su saran kaliwa abin da Qur'ani ya gaya mana duk mutumin da yake da takawa bayan sa baya lalacewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'atan khafu alayhim yace falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida cikin suratul nisa aya ta nawa ba za a iya gaya mini ba aya ta tara ko da haka wal yakhsha alladhina lalle ne waɗanda suke tsoron law taraku da za su bari a bayan su min khalfihim zurriya ta wata zurriya bi akan mai rauni khafu alaihim kana tsoron zuriyar da ka lalace Allah ya ce fayyata kuma in sun yi akawa suka yi magana mai kyau Allah zai kula musu da bayan su na bakwai bushara duniya da lahira hatta kyakkyawan mafarki ba hauke ce mai fata na gari lamiri ne don kana bukatar lamirin fata na gari ta kawai ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun walladheena amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah wala sura kenan suratul yunus aya ta nawa na aya ta 62 da 63 Allah ya maka albarka Allah ya ji don magabacin kai kara maka ilimi albarka aya ta 62 da 63 haka ne me yadda dalilin wannan a kama ne ƙololuwan burin mu dai a lajira mene ne aljanna Allah ya ce tilkan jannatin da ji yurifuha me yurifu man ibadina man kana taqiyya wala sura wani sura ne wannan aya ta nawa eh aya ta sashin da uku Allah ya ce waccan aljanna muna gadar da ita ga bayin wanda suka kasance masu takawa su ba su takawa ba cewa Allah za su shiga aljanna bai ce aljanna yana gadar musu ne su gadar su suke ai ba hauke ce wai dan na gada ya dan na koya to su magada aljanna ne ai babu abin da kafa naka ba wani abu kamar a ce gado kai bi ma'ana a jinin ka yake to su aljanna gadan da suke yi su magada aljanna ne suna gadan aljanna Allah ta'ala ta samu cikin su suratun maryam suratun qasas duka Allah ya bayyana mana waɗanda suke irin wannan aiki da Allah ya samu aljanna kuma su ne masu gadan aljanna Allah ya sa mu a cikin bayin da za su gadi aljanna magana ta karshe akan shi ne cewa Allah ta'ala yadda na ce ya mai ta kawa sauran Qur'ani dari biyu da hamsin da da takwas akwai aya ne a Qur'ani da Allah ya maimaita takawa sau uku a cikin ta a cikin aya ne da masan da takawa ta zo sau ne sau biyu sau ne ba zai iya ba da wannan aya na suratul talaq a ba kaza ba ne wannan an yayyanka su a kaza na suratul bakara wacce aya kenan wanda ya kawo a matsayin kalmatin tattawa na cewa ku aikata kaza suratul ma'id Allah ya baka albarka wa zai ba da ayar suratul ma'id ita ce ayar da Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma qadimu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma ittaqaw wa amanu ثم اتقوا واحسنوا هكذا هو بعد الكلام ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما نعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا آية نوى آية تتسجل لهم في سورة المائدة إن لك كلا تقوى سوف أتكلم cikin aya daya abinda kalmar fadawa na farko ke nufi shine mu kadaita Allah tauhidi mu nisanci shirka ita ta biyu ba tana nufin mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nisanci dukkan abin da ya hana mu aikatawa na uku kuma na nufin mu yi da'a biyayya zuwa ga Allah mu nisanci dukkan sabon Allah so haka in ka zo sau uku tana nufin ka zama mai tauhidi da bin annabi da biyayya ga Allah ka nisanci shirka da sabawa annabi da kuma sabon Allah takan zo lokaci sau biyu a zai bani misali a kwakwani يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله wannan cikin wani sura hashir aya ta goma sha takwas ko ko kuma farkon ma nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullah kaga kara maimaitawa in ka zo sau biyu to sai ka dauki biyun farko a cikin hukuncin abinda nake nufi shine na farkon shine kadaita Allah da nisan da shirka na biyu bin annabi sau da kafa da nisantar saba idan ta zo kuma sau ɗaya ne a cikin aya to abinda take nufi shine cewa dukkan nau'in biyayya zuwa ga Allah ka ƙara kaimi a ciki dukkan nisantar sabon Allah ka ƙara kaimi wajen nisantar sa musulmi na kwarai da yake son tsira biyayyarsa zuwa ga Allah every day yana kokarin ya kara sabon Allah mun yi kokarin ya takaita duk dan adam yana kuskure ba za mu iya rayuwa irin ta mala'iku ba amma abin da ake so shine ya zama laifin da kake yin goma ne ka yi kokari ya dawo tara ran da ka cimma tara ka yi kokari ya dawo takwas in ka cimma takwas ya kokari ya dawo bakwai in kuma biyayya ga Allah ne kana ɗari ya koma ɗari da goma ka ƙara kokari ya koma ɗari da ɗari gari ka karuwa wannan iya rabuwa duk ran da aka waye gari daidai ɗinka na karuwa kuskuren ka yana rabuwa kwanakin ka na karewa to alama ne na cewa gobe kiyama za a yi nasara amma ran da kwanaki ko suke karewa kuma ya zama biyayya mu ga Allah muna rage ta sakon Allah na karuwa to lahira babu kyau Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wannan jiha ta zamfara Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ya kara mana albarka a cikin ta Allah ya kara arziki a ciki ma'abuta wannan jiha muna alfahari da kuma muna roƙon Allah ya biya musu dukkan bukatun ku na alkhairi Allah ya haɗa ku da alherin duniya da lahira ya kare ku daga sharrin duniya da lahira dukkan wani alheri da Allah ke ba wa wata al'umma a duniya muna roƙon Allah ya ba wa al'ummar jihar Zamfara Najeriya ta daya muna roƙon Allah dukkan wani sharri da Allah yake karewa ya tunkure daga wannan jiha wacce take mai albarka dan uwanmu Dr. Bello Muhammad Matawa da gwamnan wannan jiha muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi akan daidai ayyukansa alkhairi Allah ya karba Allah ta'ala ya taimake shi Allah ta'ala ya kai shi zuwa ga nasara dukkan abin da ya dame ku Allah ya aiki da shi wajen kawo karshen wannan dukkan wannan kai da kuke nema muna roƙon Allah ta'ala ya taimake shi wajen cimma wannan buri nasa na shigo jihar na ga wasu ayyuka na ci gaban ƙasa da aka yi muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da su ya kuma isar da lada zuwa gare shi ya kuma haskar kabarin magabatarsa gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya dora shi akan shaitan Allah ta'ala ya taimake shi akan shaitan Allah ya sa ya fi karfin shaitan muna roƙon Allah dukkan abin da zai taimaki wannan jiha Allah ya riko da hannunsa ya kai shi zuwa ga nasara dukkan abin da zai cutar da wannan jiha muna roƙon Allah ta'ala ya aiki da shi da shugaban ƙasa wajen magance wannan matsala gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu da alkhairi gwamna amini na ne da uwa na ne ina roƙon Allah dukkan wani abin da yake neman taimakon Allah Allah ya taimake shi ya bashi abin da yake neman kariya daga wurin Allah Allah ta'ala ya kare shi ina ina kaunar jihar na damu da jihar Zamfara kuma Allah shi ne shaida dukkan wani abin da muka ga zai taimaki jihar nan ko jihar ba ta nema ba in dai karkashin kurumin mu ne to muna kawo shi wannan jihar kuma duk abin da zai cutar da jihar nan duk wata dama da Allah ya ba mu yi aiki da ita muna kokarin aiki da ita muna roƙon Allah ya biya mana bukatu na alkhairi kuma ni ma Allah ya taimaki jiha ta ta gwamnati ko da Najeriya da baya inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا إخوة الإيمان ويا أمة الإسلام ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وسدد الله على طريق الحق خطانا وخطاكم وخطبتنا في هذه الجمعة تذكرنا حول التدبر في القرآن العظيم لقد أمر الله عز وجل المسلمين بالتدبر والتفكر في المحكم التنزيل في آيات كثيرة منها قوله جل ذكره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لقد أمر الله عز وجل المسلمين المؤمنين بالتدبر في القرآن لأن في القرآن المخرج من فتن الدنيا وفي القرآن المخرج من جميع الفتن التي نعيش فيها في هذه الدنيا وفي القرآن الوصول إلى الجنة بإذن الله جل وعلا فيا إخوة الإيمان مما أمر القرآن بالتدبر فيه الغفلة عن طاعة الله عز وجل بحيث تكون حياة المسلمين كحياة غير المسلمين ومن أمثال ذلك قوله جل ذكره إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون انظر إلى هذه الصفات أولا إن الذين لا يرجون لقاءنا ثانيا ورضوا بالحياة الدنيا ثالثا واطمأنوا بها فيا إخوة الإيمان ما الفرق بين حياة أكثر المسلمين في هذه الحياة وغير المسلمين وخصوصا في هذه الأشياء الثلاثة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فيجب علينا أن نذكر أنفسنا ونلجي إلى أمر الله عز وجل هذا الأمر هو تفكر في القرآن الغفلة عن القرآن لا يكون سببا لوجود أي نعمة في هذه الدنيا ولا يكون سببا لوجود أي نعمة في الآخرة المخرج لوجود هذه النعم إما في الدنيا وإما في الآخرة هي تقوى الله عز وجل التي أوصى بها سبحانه وتعالى المؤمنين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى عباده الذين اصطفى صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة فيا إخوة الإيمان في بعض آيات القرآن يذكر الله عز وجل كلمة التقوى مرة من باب المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفي بعض الآيات يذكر كلمة التقوى مرتين من باب المثال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقد ذكر كلمة التقوى ثلاث مرات في آية في كتابه سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تقموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا لقد ذكر الله عز وجل كلمة التقوى ثلاث مرات في هذه الآية فماذا نستطيع أن نستنبط منها؟ إذا ذكرت كلمة التقوى مرة في آية فهي تأمر بتوحيد الله عز وجل واجتناب الشرك وإذا ذكرت مرتين فالذكر الأول يدل على التوحيد واجتناب الشرك وأما الثاني فيأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدعة والثالث يأمر بطاعة الله عز وجل في جميع أوامره واجتناب نواهيه وهذه الكلمة هي تتعلق بجميع خيري الدنيا والآخرة كل خير في الدنيا والله يتعلق بتقوى الله وكل خير في الآخرة يتعلق بكلمة التقوى كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كان الإنسان يحتاج إلى العلم فعليه بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله المخرج من الفتن بتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الرزق من الله يوجد بتقوى الله ويرزقه من حيث لا يحتسب أي التيسير في الأمور بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا تعظيم الأجر وغفران الذنب يتألم بالتقوى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا البركة في الذرية في أيامك في الدنيا وبعد موتك بالتقوى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وأما تلك الدار الآخرة أما ما يتعلق بالجنة فلنسمع إلى قوله جل ذكره تلك الدار, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون خلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمن؟ للمتقين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فهذه الكلمة هي كلمة مهمة يتعلق بها جميع خيري الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاق والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في ولاية زنبرة اللهم آمنا في ولاية زنبرة اللهم آمنا في ولاية زنبرة اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في ولاية زنبرة اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذه الولاية اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في هذه الولاية وفي سائر ولايات المسلمين وفي دولتنا جميعا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم ارحم امهاتنا واباءنا واخواننا اللهم ارحم امهاتنا واباءنا واخواننا اللهم ارحم امهاتنا واباءنا واخواننا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يا